بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه نعم hadisi na gaba a cikin wannan babi na ta'azimu hurumatil muslimin wato shine hadisin abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce haƙiƙa jakadan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimu akhul muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi dan uwan musulmi ne duk inda musulmi yake to dan uwan musulmi ne ta fuskar abin da ya shafi yanda kake so wa dan uwanka musulmi wanda kuka hoto ciki daya ko wanda kuka hoto uba daya ko wanda kuka hoto unguwa daya kake so a ce ya zamanto shine kaza na alkhairi shine kaza na alkhairi shine kaza na alkhairi to haka dukkan musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimuhu baya halitta musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi kada musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi wala yuslimuhu sannan kuma baya halitta musulmi ya kai dan uwan shi musulmi gurin da za a cuce shi kada ya doke shi ya kai shi gurin wani wanda zai damfare shi ya cuce shi ya cutar da shi ya cutar da addinin shi ko wala yuslimuhu kada ya bar shi a hannun wanda zai cuce shi ko da ba shi ya danka shi ba hannun wanda zai cuce shi ka san wannan mutumin ɗan damfara ne kaga mutum musulmi a gure shi to sai ka yi ƙoƙari ka sanar da shi da uslubi wanda yake mai kyau ya rabu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana fi hajati akhihi dukkan wanda ya kasance a cikin biyan buƙatar ɗan uwan shi duk wanda ya kasance yana tattaki ya ga cewa hajar ɗan uwan shi ya cimma gure shi ɗan uwan shi ya cimma gure shi to shi kuma kana Allahu fi hajatihi ubangiji subhanahu wata'ala zai shiga cikin biyan bukatar shi duk wanda yake kokari yake kai kawo ya ga cewa tsakankanin wani da wani da ba a jituwa ya zamanto wannan sun dawo sun jitu suna mu'amala irin ta da saboda dama shedan ne ya zuga tsakankaninsu ko tsakankanin wance da wane ya zamanto yanzu zaman auren yana ta dai kwama ya lalace ya yi tattaki ya kashe uzurin shi ya je shi ya ga cewa wannan abin ya daidaita shi mijin an gaya mishi abubuwan da ya kamata ya gyara ita matar an gaya mata abubuwan da ya kamata ta gyara to shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya shiga gaba cikin bukatun shi kasuwanci ne yake sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mai albarka cikin dan kadan da ya samu ya ganshi da yawa karatu ne yake sai Allah ta'ala ya sanya mai albarka cikin kadan da ya karanta ya ga Allah ta'ala ya sanya wa abun albarka da yawa wa man farraja an muslimin kurbatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man farraja kurbatan dukkan wanda ya yaye wata damuwa an musulmin daga musulmi ɗan uwan shi musulmi ɗan uwan shi yana cikin wata damuwa ta kaɗo shi ya zo gurin shi sai yaye mai wannan damuwa ɗin to farrajallahu anhu biha kurba ubangiji ta'ala zai yaye wa wannan bawan nashi musulmi kurbatan wata damuwa mai girma biha saboda wannan damuwa da ya yi wa ɗan uwan shi musulmi min kurabi yawmil qiyamati daga damuwoyi manya-manyan tashin hankali na ranar tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya yi wa bawa wani babba daga cikin su daga wata babba daga cikin manya-manyan tashin hankali na ranar tashin alkiyama wato wannan wa idan aka ce tashin hankali idan mutum ya zo shi tashin hankali ya kaɗo shi ka yaye mishi tashin hankali ba shi bane ka ɗauki kuɗi ka bashi baya takaita akan wannan a'a ya zo shi ya kawo maka kukan kai garin nan ya yi zashi rabon da a ce na samu dala ashirin ta wata kaina na fi kwana goma ya ƙare jajen shi yana cikin wannan tashin hankalin ka ce wani ka ƙara godewa Allah yanzu a cikin musulmi akwai wanda ya fi ka nauyi a kan shi wanda yanzu inda za ka tambaye shi rabon shi da ya rike dala ashirin tashi ta kan shafi wata guda kaga ai kai taka mai sauƙi ce kai gwanda ma kwana goma ne wani za ka ga cewa shi LB ma tashi ta kan shi rabon da ya rike ta yafi kwana goma da kake faɗi kuma ya fi ka ya fi ka iyali a ƙara gode wa Allah duk yanda bawa ya samu kanshi cikin wani yanayi to ya gode wa Allah bawan Allah musulmi al'amarin shi baki ɗaya alkhairi ne ka gaya mai aya ta alƙur'ani da hadisi ya zamanto ya tashi daga wajenka zuciyar shi ta yi kyau ta yi fari da ya zo shi da tashin hankali saboda ba shi da amma baka ɗauki kuɗi ka ba shi ba amma wannan maganganu da ka gaya mai masu daɗi sai ka sa ya dawo cikin hayyacin shi ya ga cewa komi ma na duniya ashe ba komi ba ne to wannan Allah ta'ala zai rubuta maka zai yaye maka wata babbar damuwa daga cikin damuwoyi na ranar tashin alkiyama musulmi ya kawo maka kukan kaza ɗin nan ka yaye mai ka share mai hawayen shi duka daga ciki wa man satara musliman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan wanda ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allahu yawmal qiyamati shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai rufa mai asiri ranar tashin alkiyama duk wanda ya zamanto yayi kokari ya rufe wani aibu na dan uwan shi musulmi wanda bayyanar shi ga musulmi yan uwan shi ba maganin abun ba za su mishi sai dai ma ya zamanto an ƙara tozarta shi to sai ya zamanto ya yi ƙoƙari wannan aibu na ɗan uwan shi musulmi ya rufe shi daga wajensa to shi ma Allah ta'ala ranar tashi alƙiyama sai ya rufa mai asiri wanda ba su san ba yana aikata laifi kala kaza laifi kala kaza a duniya to ba za su sani ba a lahirar ma wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشرب ان يحقر اخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن
حديث نقبه an abi hurairata radiyallahu anhu an amso wannan hadisi daga wajen abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce almuslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la ya kada musulmi ya ha'inci ɗan uwan shi musulmi idan musulmi ya yarda da kai ya damƙa maka wata amanarsa ɓangaren dukiya ce ɓangaren dukiya ce ɓangaren iyali ne to kada ka ha'ince shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya son waɗanda suke cin amana masu ha'inci wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa'in inna Allah la yuhibbul kha'inin kullul muslimi alal muslimi haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullum musulmi ka cokam ɗin musulmi dukkan musulmi alal musulmi ga musulmi ɗan uwansa haramun abin haramtawa ne irduhu haramu ne musulmi ya zubar da mutuncin ɗan uwanshi musulmi duk abin da zai zubar da mutunci ne na ɗan uwanka musulmi to haramu ne ka aikata mishi dan saboda idan ka zubar mai da wannan mutuncin Allah ta'ala ba zai kyale ka haka ba wa maluhu hakanan kuma baya halitta ya ci dukiyar shi ba ta hanya sananniya ba a shari'a ta musulunci ba da daɗin rai ba wadamu hakanan kuma haramu ne musulmi ya zubar da jinin ɗan uwan shi musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace attaqwa hahuna wato kiyayewa dokar Allah a nan take a zuci take ba daga baki ba wani in daga baki ne za a gane cewa takawa daga baki take wani za a ga cewa za ka ce afi kowa takawa amma shi kuma zuciyar shi ba haka take ba bi hasabi mri'in min sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ishi mutum sharri wanda yake mai girma an ya hadira akhahu muslim ya wulakantar da dan uwan shi musulmi dan uwanka musulmi ya zo wajenka ka watsa mai kasa a huska dan uwanka musulmi ya zo wajenka ku tattauna a asirce amma kai kuma ka bayyana ka fallasa wannan abin da ya zo za ku tattauna da shi dan a bainin jama'a ka wulakantar da shi ka nuna cewa shi ba kowa bane to wannan ya ishi sharri mai girma ga mutum musulmi ya wulakantar da dan uwan shi musulmi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa na'am وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ بحسب بحسب امرئ من الشر أن يعقل أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم النجش أن يزيد في ثمن سلعة سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام والتدا- والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر نعم وعنه رضي الله عنه قال حديثي دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي أبو هريرة يتي مأيكي صلى الله عليه وسلم يتي لا تحاسدوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kadda ku dinga yi wa junanku hassada kadda ku yi wa junanku hassada hassada shine kaga wani dan uwanka yana cikin wata ni'ima Allah ya bashi wata ni'ima ka yi fatan Allah ya amshe wannan ni'imar ya zo ya zauna ku zauna da kai da shi duka ɗaya shi ba shi da haske ka ba ka da haske wannan ita ce hasada mutum ya dinga gurin ni'imar da take hannun wane Allah ta'ala ya amshe ta in ba ya maido mai hannun shi ko kuma ya zamanto da shi da shi duka an an yi asararta wannan ita ce hasada to wannan shi kuma Allah ta'ala ne ya ɗauka ya bashi duk wanda yake yi wa ɗan uwan shi musulmi hasada to a kullum wanda ake yi wa zai zama to yana ƙara ci gaba shi kuma wanda yake hasada da ya dinga ci baya saboda kamar yadda Hausawa suke cewa hasada ga mai rabo taki ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kadda ku dinga yi wa junanku hasada wala tanajashu sannan kuma kadda ku dinga yi wa junanku ciniki na zuri attanajush wato shine ciniki na zuri yanda zai zai tafsirin shi a ƙarshe wala tabaghadu sannan kuma kadda ku dinga kyamatar junanku ka shigo masallaci ka ce baka son ka hada sahu da wane da wane da wane saboda su talakawa ne ko ka shigo kasuwa ka ce baka so ka yi mu'amala ta kasuwanci da wane da wane da wane ba dan wai saboda suna danne wa mutum haƙƙinsu ba kawai saboda baka son su kada ya zamanto kuna kyamatar junanku wala ta dabaru sannan kuma kada ya zamanto wato kada ku baiwa junanku baya wannan yana gaba da wannan wannan yana gaba da wannan wancan yana gaba da wancan da sauransu wala ya bi'i ba'dukum ala bai'i ba'din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kada sashen ku ya sayar da kadarar shi akan sayarwar shashi wato albai'u ala bai'i ba'din shine bayan mutum yana ciniki ka zo ka ɗauki wani littafi kana so za ka siya an ce ka ce wannan fato libarin nawa mai shi ya ce ba ni jika hamsin ka ce to fato libarin da muna sayan shi jika talatin da biyar jika ya ce a yanzu ai da je da yau ba ɗaya ba cewa ne kasuwancin ne abubuwan ne sun tsawwala ka ce ko shinkafa nawa kake siyanta da yanzu nawa kake siyanta to fato libari ma haka ne ya gaje to ka saya 48 shi ya ce 50 kai ka ce 48 yi ganin ce a habawa ne kai dai kawai 50 din ma dai da na hada kawai yi kokari ka bada amma dan bana so ne mu ja ka ce to 49 dai na saya 49 yanzu jika guda ce tsakankanin ku shi yana daf da ya cike jika 50 kai kuma mai saidawa kana daf da ka sallama mishi kenan dai abin da yake tsakankanin ku bai taka kara ya karya ba shi zai iya cewa ya rage jikar guda a siya jika 49 shi kuma mai siyan littafin zai iya cika jika guda idan har ya zamanto abin ya wannan to shi kenan wani mai fata labari a share daya ya zo ce kai dala in baya sai da maka 49 ni zo na 47 ma zan siya maka to wannan bai halitta ba saboda sun zo gargara daf da sai da wato wannan hajar shi farashin da ya ce za a bashi jika hamsin shi ya ce zai ba da jika arba'in da tara ɗan abin da ya rage ɗan kaɗan ne to baya halitta a wannan lokacin baya halitta a wannan lokacin wato a ce a shiga tsakankanin an gane ko to wannan bai halitta ba a cikin addini na musulunci hakanan kuma ashira'u ala shira'i ba'dun shi ma wannan bai halitta ba siyan kadara akan siyan sashi shi ma bai halitta ba ka je ka ka taya jika 49 shi ya ce sai jika 50 wani wanda kuna makaranta tare wanda aka ce ku nemo fito da bari tare da shi ya zo shi ya ce kai in bai saya ba jika 50 din ni na baka 53 ya bari ba ni ga jika 53 lalo ya dauka ya baka wannan shi ma bai halitta ba wa kunu ibadallahi ikhwanan saboda kowanne daga cikin su yu'addi ila tadabur saboda idan ya sayar da kadarar shi akan saidawar sashi zai zamanto shi wanda aka wa haka ba a kyauta mishi ba zai zamanto tsakankanin shi da wanda ya zo ya mai wannan karambani din akwai takun saka to shi ba haka nan wajen shi abokin kasuwa da abokin kasuwa zai zamanto tsakanin shi da shi akwai takun saka kenan shi ko manzo Allah sallama ce wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna ku zo ku kashe ciniki shikenan a wani kai ku saya mishi ma 49 ai yayi kokari a ce a shi dai kai 50 din ka ce to wani tunda dai kai ba za ka saida mishi ba jika 49 shi kuma ya ce jika 49 to kowa daga cikin ku ya ƙara 100 kai ƙara 100 shi ya rage 100 ya bada 49 da rabi shikenan na kashe muku ciniki shikenan shi ma wata in wani ya zo shi shi ma sai a yi haka nan al-muslimu akhul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimuhu musulmi baya halitta ya zalunci dan uwan shi musulmi wala ya haƙiruhu baya halitta musulmi ya wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi wala ya khuzuluhu baya halitta musulmi ya tabar da ɗan uwan shi musulmi alkhidlan wato shine gurin da ya dace a ce ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi gashi nan in baka taimaka mishi ba to ho zai kumyata zai wulakanta ka ce a ya wulakanta mana ai shi ya janyo wa kanshi baya halitta in dai har abin da ya zo shi kuma bai saba wa shari'a ba ya iyakacin gargwadon karin shi kuma idan ka dafa abin zai zama to ya tafi daidai to kada ka kumyatar da kada ka wulakantar da shi kada ka kumyatar da shi kada ka tabar da shi kenan attaqwa hahuna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce kiyayewa dokoki na Allah a nan suke e a zuci wa yushiru ila sadarihi thalatha marratin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yana yin nuni zuwa kirjin shi so uku cicif attaqwa hahuna attaqwa hahuna bi hasbi mri'in min ash-shar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ya ishi mutun sharri mai girma an ya haƙira akhahul muslima ya wulakantar da dan uwan shi musulmi kullul muslimi alal muslimi haramun wato dukkan musulmi akan musulmi dan uwansa haramun wato abin haramtawa ne muharramun kenan damuhu zubar da jininsa wa maluhu da cin dukiyarsa wa irduhu da kuma zubar da mutuncinsa wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi waɗansu daga cikin kalima cikin sharhin su ya gabata wato a cikin hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito an-najash to abin da ake nufi da annajash da ya ce wala ta najashu kadda ku yi wa junanku ciniki na zuri shine an yazi da fi tsamani sil'atin wato mutum ya yi ƙari a cikin kuɗi na kadara yunada alaiha fi suƙi wanda ake tallata ta a kasuwa ana tallata ana tallata wata kadara a cikin kasuwa shikenan sai wani ya zo ya yi ƙari a cikin kuɗinta daga nan misali zan tafi kasuwa sallata ba ta fice jaka ashirin ba shi kenan mima gamami da kai ce mala habibu ina so salulan nan ta hwa ka ta yi ƙasa da jaka ashirin da biyar yanzu ya ne za a yi tsallar da bata wuce jaka ashirin ba kuma ta yi jaka ashirin da biyar shi kenan daga ce to ni yanzu zan tafi zan shigo kasuwa daga waccal kafar zan shigo tun da kai daga nan za ka tafi mai mari za ka shiga ta kafa ta yamma ce ni ta kwalata zan je ni ta yana shigo ta garin tuduma sai in shigo ta kafa ta bangaren arewa ina sai mu haɗe abun waya ka zo kana leƙa kafin ka zo salula ta ka amshi ta hannun mutum biyu ka taya a to shi kenan ba ku sai da ba shi kenan ka kai wannan sallar nawa mai sallar wannan ba da jika arba'in ka sai da mun jika ashirin in ce a albarka ba ka yi ba ta yi ka sai da ashirin da biyu to ashirin da uku 25 kayi in baka yi ba 25 ga tana da shi kenan sai ka saka wani yana ji ya ga salular ta ka kana gusawa in ya zo ya zai ci shi dai ba zai ce ba sai da mashi jika sha takwas ko shi ma dai daga 25 ke masha Allah amma bai kara eh ba ta zai ka sai da mun ne 25 din wani ka sai da mun ma a ba ayi da albarka to yanzu na kaga ko a lokacin aka sai da ta 25 sallar da bata wuce jika 20 ba to wannan shine at-tanadush wato ƙari a cikin kuɗi na kadara ga wanda baya nufin siyanta saboda wanda yake so ya siye ta ya fada ciki yanzu kaga da ya zo shi da ya ce jika ashirin da biyar da ya saka dama shi ba siya ba zai yi. in sha takwas ka sallama mishi ba siya ba zai yi. dama kun gama baki ne to yanzu wani ya zo ya fada ya siya ta ishirin da biyar wannan shine abin da bai halitta ba ka ka cuci dan uwanka musulmi kaje da kowa a ce mishi irin wannan wa nahawihi da makamancinsa amma kuma wala raghbata lahu fi shira'iha ba shi da kwaɗayi cikin siyan wannan kadara din ba kwaɗayin siyan ta bane wa a cikin zuciyar shi a'a bal bari dai ya kasidu an ya gurra gairahu yana nufin ya rudar da waninsa ne wanda ya zo yana son ya siya irin wannan can kadara ka zo za ka siya maraƙi shi mai maraƙi ya ce an taya shi 270 ka ce ka sai da mun 230 kaga ta dai ba mu rike ba ka zo su shi kuma irin wannan kin ne tayin da aka yi kenan watakila kana nan ma wanda ya zo ya mishi irin wannan kin tayin ɗari biyu da saba'in shi kuma wanda ya taya ɗari zuwa na baka sai da malakin naka ne naga yana da kyau fa wannan gaskiya in dai zan yi kiwo da aiki zai yi kyau ba ne tunda ka je sai da mu shi kenan ni kuɗi na haka ne shi kenan ya shiri kai kuma da ba irin marake mai kyau ne kake so kace ba ni sai mun ɗari biyu da to na ƙara jika biyar akai shikenan in kana hawa mana ka sillibe ce to ka kuɗin ya ka zo gida wasu dillalayen sai ka ce, nawa ɗari biyu da saba'in da biyar wannan cin maraƙin to akwai wanda muka sai da shi a jiya ya fi wannan girma ɗari biyu da ashirin muka sai da shi shikenan to kai ma saboda da kai an wa wani irin wannan shikenan da an maka irin wannan ba za ka ɓata rai ba to wa haza haramun yin hakan ɗin bai halitta ba haramun ne wattadabur abin da ake nufi da attadabur shi kuma shine an yi urida anil insan wato mutum ya kau da kai daga ɗan uwanshi musulmi wa ya hajurahu ya ƙaurace mishi inda suna cin abinci tare su daina cin abinci tare wa ya ja'alahu kashay'il ladhi wara adh-dhahri wad-dubur ya sanya shi tamkal abin da yake bayan bayan shi abin da yake bayansa ya zama to kawai alhamdulillah ya hadikum Allah wa yuslihu balakum idan kuka haɗu da shi a titi inda kana kallon gabas kawai sai ka yi ruwas ka kallaci yamma shi ma inda yana kallon yamma ya yi ruwas ya kallaci gabas inda zai shiga wani lungu da ya tsinka ka kawai sai ya canza hanya wannan bai halitta ba tsakankanin musulmi da musulmi dan uwan shi bai halitta ba a dinga irin wannan na'am وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه hadisi na gaba an Anas radiyallahu anhu an amso wannan hadisi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yu'minu ahadukum wato ɗayan ku baya yin imani imani cikakke imani wanda yake yardadde a wajen Allah mi'a fil mi'a hatta yuhibba li akhihi har sai ya zamanto yana so wa dan uwan shi musulmi ma yuhibbu li nafsihi ilin alkhairin da yake so wa kanshi to wannan a wannan lokacin imanin sa yake zamantowa cikeke amma in ya zamanto a cikin zuciyarka har yanzu akwai wato wani abu na alkhairi wanda kake so kai ka same shi amma ba ka son dan uwanka musulmi ya same shi to har yanzu imaninka a tawaye yake amma ya zamanto yadda kake so a ce Allah ta'ala ya rufa maka asiri ba wanda yake bin ka bashi ba wanda zai zo kofar gidanka ya sallama ce ina wane ya ɗauki kaza na bai bani ba to ka dinga yi wa kowa daga cikin musulmai wannan fata yadda kake fatan Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan hanya mai kyakkiya har ka haɗu da Allah to ka dinga yi wa musulmi 'yan uwanka irin wannan fatan na alkhairi yanda kake fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kana da kwai wadatar zuci, ka fi ƙarfin zuciyarka, ka fi ƙarfin maula ka fi ƙarfin kaza to ka dinga yi wa ‘yan uwanka musulmi wannan fatan to amma in ya zamanto akwai wani abu na sharri wanda mutum yake fatan ya yi to kada ya dinga yi wa ‘yan uwan shi wannan fatan shi yasa a cikin ruwayar al-imam tabarani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min al-khairi ma yuhibbu li nafsihi saboda wani za ga cewa zuciyar shi tana kawata mai je ya aikata lalata wani za ga zuciyar shi tana kawata mai je ya sata wani ya je ya fashi to kale ya so ƴan uwan shi musulmi su zamanto haka saboda wannan ba alkhairi bane ci baya ne dammar ƙasa ne dammar al'umma ne to sai ya dinga yi wa ƴan uwan shi musulmi fatan alkhairi idan yana cikin irin wannan yanayin ya dinga fatan Allah ta'ala ya cire shi daga cikin wannan yanayin sannan ko musulmi yan uwan shi a sai mu dinga taya shi da addu'a Allah ta'ala ya cire su daga irin wannan ayyukan idan masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su idan kuma ba masu shiriwa bane Allah ta'ala ya mana maganin su yawwa وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إذا إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال hadisi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Malam Anas Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi ya ce, Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Unsur akhaka, unsur akhaka wato ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi, ka taimaka mishi. Zaliman au mazluman halin kasancewar shi yana a zalimi ne, shi ne ya danne wani yana dankara shi, yana ta dakar hancin shi. au mazluman ko kuma shine aka danne ana ta da karhancin shi a kowane yanayi ka samu dan uwanka musulmi ka taimaka mishi faqala rajulun ya rasulullahi ansuruhu idza kana mazluman sai wani mutum yace ya ma'aikin Allah ansuruhu idza kana mazluman lalle na fahimci zan taimaka wa dan uwana idan naga ana zaluntar shi in naga ana zaluntar shi zan je in bashi kariya wanda yake zalunta ta tashi in ce mishi kada ya zalunce shi to a ra'aita idza ka in kana zaliman fa kaifa ansurhu to ba ni labari idan har dan uwan nawa ya kasance shine azzalimin shine yake cutar raunin kaka zan taimaka mishi zuwa zan in taimaka mishi in kama mishi ya ƙara cutar da shi ko ku a'a tunda dai ka ce unsur akhaka zaliman aw mazluma قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ماذا لا تحجزه كشام كنتشي أو تمنعه من الظلم كوكما كهنا شدق ونن ظالم تنديك to fa inna zalika nasruhu wannan ma taimakon shi ne kai idan kaga musulmi yana aikata abu wanda yake ba na alkhairi ba irin ana zaman banza amma kana da damar da zaka iya kashewa wannan zaman banza ɗin saboda Allah ta'ala ya sa kana da abun hannu kana da waɗansu kamfaninnika ka ce kai da wani da wani da wani mu je mu in an kawo fulawa su dinga sabkewa a kullum za a ba su kaza da wani da wani da wani mu je in fadar sun kai mutum goma duka a kalkasa su wannan zaman banza ɗin ya mutu wannan ka ce maka wa ɗan uwanka musulmi idan Allah ta'ala bai sa ba kana da irin wannan ƙarfin da za ka ɗauki waɗannan mutanen duka shikenan sai ka kashe musu wannan zaman banza din ta hanyar ba su shawarwari masu kyau a yanzu kowa daga cikin su mai jin karhi ne idan ya fita ba zai rasa aikin da zai yi ba wani in yana so zai je shi ya kama a matsayin lebura na gini metir masu wani in yana so zai je shi ya tafi gona yanzu akwai kala ana yi ga hortal gyada ga kaza ga kaza ga kaza abubuwa da yawa wanda ake wanda ya fi zaman banza din a wannan ka kashe wannan zaman banza din idan aka yi aiki da shawarar to amma a lokacin jahiliya fa su haka ne ka'idar su a lokacin jahiliya in dan uwanka yana zalunci baka taimaka mishi ba to in shi aka zalunta ka taimaka mishi baka mai komai ba eh shine wani yake cewa idza ana lam ansur akhi wa huwa zalimun fa kaifa ansuruhu idza kana mazluma su a lokacin kawai in ya zamanto kana baiwa wani kashi in aka zo ta aka bashi kashi za a yi eh su a lokacin haka suke kabila kawai in wani dan kabila ya zo yana baka kashi to in yan kabila suka zo nashi taya su za su taya shi za su yi ba wai su janye shi ba haka nan kai ma yan kabilar kai aka je haka nan a lokacin jahiliya to shi yasa ya ce to ya rasulullahi wannan sunna ta lokacin jahiliya ita ce za mu ci gaba da rayawa ko ko a'a ba haka ba ake nufi saboda in aka ce a raya sunnan nan ta lokacin jahiliya to fa a kullum zai zama to musulunci kenan yana kurmushewa wanda yake mai karamin karfi ne shine manzo Allah ya ce a shi mai zaluncin ka hana shi yayi zaluncin wannan shi ma taimaka mishi ne kai saboda zaka rage mai ya dinga ɗaukar laifi Mm, ka gani ka ɗora shi akan hanya mai kyau na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm, حق المسلم على المسلم خمس mm, رد السلام وعيادة المريض mm, واتباع الجنائز mm.
وإجابة الدعوة مم.
وتشميت العاطش متفق عليه وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست مم.
قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه مم.
وإذا دعاك فأجبه وإذا استن وإذا استنصحك فس- فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته مم.
وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه
وفي رواية آه تو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي نقبا دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي أبو هريرة يتي حقيقة مأيكي صلى الله عليه وسلم يتي حق المسلم على المسلم خمس wato haƙƙi na musulmi wanda yake da kwai shi akan ɗan uwan shi musulmi guda biyar ne musulmi yana da kai waɗansu haƙƙi na wajibi wanda yake da kai akan ɗan uwan shi musulmi wanda ya kamata ya kiyaye mishi shi na farko raddus salami mai da sallama dan ɗan uwanka musulmi ya maka sallama to kada ka yi kal- kada ka kallaci shakhsiyar shi wanda ya maka sallama din babban mutum ne ko ƙarami ne ɗa ne ko bawa ne wanda ka sani ne ko wanda baka sani ba in dai ya maka sallama a matsayin shi na musulmi to ka amsa mai wannan sallama din na farko kenan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha sai kuma haƙƙi na biyu wa iyadatul mariyum da gaida mara lafiya dan uwanka musulmi baya da lafiya yana kwance a gida ko yana kwance a gadon asibiti to ka yi tattaki ka je ka gaishe shi da kai da shi kowanne za a sanya mai farin ciki a cikin zuciyar shi kai tafiya kake cikin lambun aljanna har ka je ka dawo shi kuma ganin ka da zai yi idan ka tafi ka gaida shi zai ji daɗi wani ma ya zo ya gaida ni wattiba'ul jana'iz sannan kuma na uku da raka gawa gawawwaki na musulmai idan aka ce wani ya faɗi ya mutu daga cikinmu musulmai to ya zamanto wajibi a kanmu farilla ce wanda take ta kifaya a kanmu mu halarci binne shi waɗansu wanda suke garin wanda suka samu dama su tafi su je su binne shi su halarci wannan gawar tashi raka gawa kenan yana daga cikin haƙƙi na musulmi akan musulmai yan uwan shi wa ijabatu da'awa sai kuma haƙƙi na hudu amsa gayyata idan musulmi ya yi invite ɗinka kaga cewa wannan abin a ciki babu aikata abubuwan da Allah ta'ala ya haramta to ka amsa wannan haƙƙi ne yake da kai a kanka aure ne zai yi ya ce to wani akwai walima rana kaza akwai ɗaura aure na ƙarfe kaza akwai muhadara ƙarfe kaza idan an samu dama ina gayyata to idan an samu damar a tafi ya ce wane an na samu karuwa a gidana rana kaza akwai walima a lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan an samu dama a tafi wane akwai ɗana na farko wanda Allah ta'ala ya hore mai yau yake gama haddan alkur'ani to ana walima saboda farin ciki akan wannan haddan alkur'anin da ya yi shi ma idan an samu dama a tafi waɗanda sauransu duka irin bi kulli surur fi kulli surur irin duka farin ciki da ya samu dan uwa musulmi zai yi walima sai ya gayyace ka to wannan idan akwai dama sai a tafa amsa wannan gayyata din wata shimitul audis sai kuma na biyar shine yin addu'a ta alkhairi ga mutumin da ya atishawa shine at-tashmit yin addu'a ta alkhairi ga mutumin da ya atishawa idan dan uwanka musulmi ya atishawa ya ce alhamdulillah to kai kuma ka ce yarhamukallah wato wannan addu'a kake mishi Allah ta'ala ya ji kanka saboda ka gode wa Allah to wannan yin addu'a ta alkhairi idan ka ji dan uwanka musulmi yayi atishawa ya ce alhamdulillah wanda Allah ce fa haqqun ala man sami'ahu an yushammitahu ya zamanto dole akan dukkan wanda ya ji shi ya mai ati- ya ya mai tashmiti ya mai addu'a ta alkhairi ya ce da shi yarhamukallah wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin ruwaya ta al-imam muslim manzan Allah wa fi riwayatin li muslim a cikin wata ruwaya ta al-imam muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haqqul muslimi alal muslimi sittun wato haƙƙi na musulmi akan musulmi dan uwansa guda shida ne ƙila ma hunna ya rasulallah aka ce waɗannan haƙoƙi guda shida waɗanne ne ya jakadan Allah manzan Allah ya ce idza laqitahu fasallim alaihi idan ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka mai sallama kun gamu da shi daga ɓangaren kana zawa daga ɓangaren dama yana zawa daga hagun ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa idza da'aka fa ajibhu idan ya kiraye ka ya gayyace ka zuwa ga wata walima daga cikin wala'im fa ajibu to ka amsa mishi ka amsa wannan gayyata din idan ka je kayan azumi kake ka yi addu'a ta alkhairi Allah ya sanya albarka wannan aure da aka yi Allah ba su zaman lafiya Allah ta'ala ya ba su zuriya ba Allah ta'ala ya ba shi ƙarfin ikon riƙe ta Allah ta'ala ya arzuta su haƙuri na zama da juna da sauransu wa idastan sahaka fansahalahu idan ɗan uwanka musulmi ya nemi ka mai nasiha ya kawo maka waɗansu al'amura ya ce wane ina so zan yi kasuwanci amma kasuwancin nan da nake so zan yi akwai ni a yanda na tsara shi ne ina so zan yi kayan kwali zan sai da su shinkawa da makaroni da sauransu akwai irin sai da su abin da ya shafi suminti irin sai da tara kayan rufi kayan gine-gine akwai kuma irin abin da ya shafi sai da kayan karahuna akwai kuma irin abin da ya shafi sai da kayan sanyi irin su lemu su madara da sauransu ce to abin da ya sa na zo wajen ka shine ina so mu tattauna akan kai wata sana'a kake gani tafi shine wa idastan haka to idan ya nemi nasihar kai ne muka mai bayani tsantsa akan abin da zai fidda shi a nan gaba to fansahalahu to kai mai bayani tsantsa ka mai nasiha yanda kake tunanin cewa idan ya kaza din nan za ta fi gyara shi ka ce to wane waɗannan kasuwannin da ka faɗi duka ana kowanne ana yin su kowanne ana yi amma ni yadda nake gani a matsayinka na kai mai jari madaidaici jarinka wanda bai taka kara ya karya ba yanzu idan ka ce za ka yi kaza to jarinka bai kai ba na yadda za ka kawo komai ba za ka wadatar da jama'a ba a wannan bangaren kenan zai zama to wani yana buƙatar siyan kaza da kaza da kaza da kaza in ya zo wajen ka zai samu ɗaya ko biyu amma akwai gurin da in ya je zai iya samun duka ka gani duka sai ya tsallake ya tafi can ina ganin ka yi kasuwanci kaza saboda kaza da kaza da kaza da kaza ko ka ce kai ne wannan kuɗin naka yanda ya kamata shine ka je ka ƙara cancana shi yanzu akwai sauran kaga talawal ka bata launa ba bata gyaru ba abin da nake so wannan a bar zancen nan sai dai nan da wata shida sai mu zo mu tattauna akan wannan mas'ala din amma yanzu mas'alar da nake gani ta fi muhimmanci a gare ka a yanzu ba ka wuce shekara sha biyar ba kuma haddan ƙur'anin ka ta ɗako kyawu yanzu in ka ce ka shiga kasuwanci sai ya zamanto ka raba hankali guda biyu kai ba a can ba kai ba a can ba kuma tilawar ta balbalci yanda nake gani ka ƙara haƙuri haddar ka ta ƙara ƙwari da sauransu yanda dai in ka gaya mai a gaba in ya yi aiki da ita zai ci moriyarta in bai ba aiki a gaba zai yi nadama kan bai ɗauki maganar ka ba amma ka san cewa kaza shi ne fita a wannan mutumin ka ƙi bayyana mai fitar sai ka gaya mai abin da shiga ce tsilif ce me yasa zai nemi shawarar tada ka ce wani ya ce wani ina da jika ɗari takwas a aji yanzu kaga ina da wannan shidin nawa to ban sani ba yanzu ya kake gani in eje ya kamata in siya saboda kaga dai a nan yanzu duk abokaina suna da eje ko ku a'a kewaye shi zan yi dukwan daga baya in diba wani moto ko ɗan ɗari biyu ne in siya ka ce habawa ne ni in ni nake da kuɗin na kawo sabo fil za a ɗauko mini ejan ma sabo fil za a ɗauko shi ko ejan wajen ɗari bakwai yake a ji a ɗauko ejan ɗari bakwai a wata ɗaya kuɗin mai ya shanye jika ɗari wanda ya zama to ya zo ya zauna kuɗin mai ma yana mai wahala jika ɗaya ta kuskinta shi bata amfanar da shi da komai in a kun biyu aka ce a sai da mutu a sai da shi ɗari hudu shi kenan kuɗi ya lalace sai kuma kai ka ba shi wannan shawara ɗin kuma dama ka san za ta gara mu to irin waɗannan shawarwari idan ɗan uwanka musulmi ya nemi shawara a wajenka shine ka gaya mai yanda za ta mai kyau a gaba in ya fahimta to in kuma bai fahimta ba in ma dai bai aiki da ita ba a gaba dai zai san cewa fa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah wa idza abasa fa hamidallaha fashammituhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan dan uwanka musulmi yayi atishawa kuma ya yabi ubangiji yace alhamdulillah to fashammituhu to kai kamar addu'a ta alkhairi kace da shi yarhamukallah wa idza marida fa'uduhu idan yayi rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya ka je ka gaishe shi to yana daga cikin laduba na rashin na gaida mara lafiya idan ka je kada ka jima a wajen shi sai dai illa rura ce ta bukatar da kai zuwa ka jima a wajen nan amma kai ba majiyaci ba gaida mara lafiya idan aka je yan mintuna ake ba a zama saboda mara lafiya yana son ya samu nutsuwa ta hutu zaman to ba a surutu a wajen shi to idan aka je aka mai da gurin haɗo da shayi ake da sauransu a gaba mara lafiya kaga ba gaida shi aka je yi ba an je kuma a hana sha lo waɗansu uzurruka ya samu nutsuwa ya huta wa idza mata fattabi'uhu idan dan uwanka musulmi ya rasu shine ka raka gawar shi na'am
وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتسمية العاطش وإبراء المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي, وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو, أو تختم بالذهب وعن شرب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن الكسي وعن لبس الحرير وال- وال- والاس- والاستبرق والاستبرق والدي والديبا والديباج متفق عليه وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول shadi ad-dallati ko ad-dalli الضالة na'am
وإنشاد الضالة في السبع الأول Mm.
الماثل بياء مثنات قبل ألف وثاء مثلثة بعدها وهي جمع ميثرة و- وهي شيء يتخذ من ح- من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وقول البعيد يجلس عليه الراكب القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختل- مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها Na'am, sai kuma hadithi na ƙarshe a wannan babe wa ana abi umarata albara ibn azibin radiyallahu anhuma wannan hadithi an amso shi daga baban umara shine albara ɗan azib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa azib albara ibn azib ya ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi saba'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da waɗansu tadodi guda bakwai wani hana an saba'in sannan kuma ya hane mu game da waɗansu tadodi guda bakwai amarana bi iyadatul mariyud ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da gaida marashin lafiya idan musulmi baya da lafiya mu je mu gaishe shi wattiba'il janazati da kuma bin gawa raka gawa wa tashmitil ardis da kuma yin addu'a ta alkhairi ga mutumin da ya atishawa wa ibraril qasmi da kuma kubutar da rantsuwa awil muqsimi ko kuma kubutar da wanda ya rantsuwa ibrarul qasam da ibrarul muqsimi duk ma'anar su ɗaya ne idan aka ce kubutar da rantsuwa idan dan uwanka musulmi ya rantsuwa ce wallahi sai ka ci abincin nan to kubutar da shi shine kai me ka ci abinci kubutar da rantsuwar shine kai me ka ci abinci saboda rantsuwar da ya akan shi ka ci abincin ne ko to sai sai ka ci abinci manzo Allah ya umarce mu da wannan in dan uwanka musulmi ya rantsuwa akan wani abu wanda kuma a cikin aikata wannan abun babu laifi to kai kokari kai shi ka ce wa yace ka ce na sa moto na cikin gida ko yanzu daniya ta mu tafi a kawai ya ce wallahi a moto za mu tafi to shikenan ka yi kokari ka hudo mota saboda a huce gudu an gane wa nasril mazlum da kuma taimakawa wanda aka zalunta idan aka zalunci dan uwanka musulmi ka yi tattaki ka je ka ga cewa wannan zaluncin da aka mai an cire wannan abu wa ijabati da'i da kuma amsa gayyatar wanda ya gayyata adda'i kenan wanda ya gayyaci jama'a wa ifsha'is salami da kuma yada sallama tsakankanin musulmai duk wanda ka sani da wanda baka sani ba manya da yara idan kuka haɗu da su ku yi musu- ka yi musu sallama to waɗannan su ne dangin abubuwa guda bakwai da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarce mu da su wana hana an saba'in ko ya ce to ya hane mu na farko an khawati min auta khattumi bi zahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya hane mu an khawati mi azhab dangane da wato zobanyoyi na zinari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya hane game da abin da ya shafi mutum ya sanya zobanya ta zinari au at-takhattumi bi zahab shine au takhattumin bi zahab ko kuma yin zobe wanda yake na dinari manzo Allah duka ya hana mu ko mun kuɗi na mutum ko mun rufin asiri na mutum to kada ya sanya zobe na zinari ya sanya zobe na wani abu wa an shurbin bil fidda sannan kuma al'amari na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana mu dangane da shan abin sha a cikin kwano ko silba ko kora wanda aka yi ta da azurfa wannan shi ma musulmi baya sha waɗannan duka kayan morewa ne a gobe kiyama wa anil mayathil humr sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu hawa kan abin hawa kan mashin hudi wanda aka yi shi da alharini da ja wanda ya zamanto an buga shi an kera shi da alharini ja to wannan manzo Allah sallama ya yi hani game da hawa kan shi saboda alharini duka musulmi bai halitta ya- ya ya hau shi wa anil kasiyi sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da saka tufafi wanda yake tukala wanda ya zamanto wani kaso nashi alharini ne wani kaso nashi abawa ne wannan shine alkasiyu waɗansu daga cikin malamai ku suka ce alkasiyu wato wani gari ne a wato nisba ce zuwa ga kassu kassu wani gari ne a cikin masar wanda a can ana irin tufafi wanda sun saba wa shari'a to sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce duk tufafin da zai zo can daga can kasu saboda ya saba wa shari'a kada ku saka shi wa an lubsil harir sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da sanya tufafi wanda yake na alharini tsantsa kenan awa mutum kaya na alhari ne saboda kawai ya kai alhaji ne ya kai yana da rufin asiri ya ce kawai a ɗumka mai kaya na alhari ne ana bi halitta ba walistabrak sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani dangane da sanya kakkausan dibaji idan aka ce alistabrak shine ma galuza minad dibaj wato abin da ya kausasa daga dibaji wannan shi ma bai halitta ba musulmi ya sanya wannan tufafin a jikinsa waddibaj sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sanya shi dibajin kanshi kowane kala ne ko da shata ne in dai dibaji ne to bai halitta musulmi ya sanya shi ba a jiki muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka yi ittifaqi akan fitar rashi wa fi riwayatin wa inshadi dalla a cikin wata riwaya ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da inshadi dalla wato ciki ta sarganta idan ka samu sarganta to shine ka dinga cigitawa in kuɗi ne ka samu a kulle abinda za ka yi shine ka gane wata kalla bakwala ce ka gane kuɗin nawa ne a ciki sannan kuma kulli-kulli ne ko ku a a haɗe suke duka yan yan jika goma goma ne guda nawa ne yan jika biyar biyar guda nawa ne yan jika jika guda nawa ne yan jika biyu ƙananan kuɗi kuma nawa ne shikenan sai ka dinga cewa wanda ya san yayi yadduwa to na ɗan tsinci wani abu na tsinci wani abu ba za ka ce ba na tsinci kuɗi ko na tsinci kaya ko na tsinci takalmi a kawai wanda ya san yayi yadduwa ni dai na tsinci wani abu ya zo ya same ni wa alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah yawa an gane ko kenan idan ya zama to mutumin da yadda kudin ya zo ya gaya maka ya ce eh ni kudi ne na yadda abakula kala kaza tana da farmeci amma farmecin ya dan bude daga wani bangare yana ruwa wani bangaren baya ruwa kuma kai ma ka gano da haka nan ya ce kuma akwai yan jika goma goma kula a share ɗaya akwai yan jika biyu biyu da yan jika biyar biyar da yan kaza da yan kaza kawai sai ya gaya maka yanda ka gani a ciki Mm.
haka ne sai ka ɗauko kayan shi ka bashi an gane ko kalka ce fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayka kalka ce arziki ne Allah ya kawo maka kawai kana zaune ce Allah ne na face ka da arziki shi saba'il uwal a cikin dangin abubuwa guda bakwai na farko wanda manzo Allah ya umarni da wato da su almayasir abinda ake nufi da almayasir da yace wa anil mayasir al-humr biya'in musannatin wato da ya wanda take mai ɗiya biyu a ƙasa ƙablal alifi kafin alifi almaya mayasir wasa'in musallasatin ba'da ha da kuma ca wanda take mai ɗiya uku a sama bayan wannan yaɗin bayan ka zo da ya da alifi sai ka zo da ca ko wahiya jam'u mitsaratin to jam'i ne na mitsara mitsara yace wahiya shay'un wato wani abu ne wanda yutakhadhu min haririn ake rikar shi daga alharini wa yuhsha qudunan aw ghayrahu ake cika shi da abdiga ya zamanto cikin shi abdiga ne aw ghayrahu ko abawa wa yuj'alu fi sarji ana sanya shi ana dora shi a saman sirdi na raƙumi eh, sirdi na na doki wa kuril ba'iri da kuma sirdi na raƙumi idan aka ce asarj shine sirdi na doki shine ake ce da shi asarj alkur ko shine sirdi na raƙumi an gane ko saboda larabci ba irin hausa bane yanzu muka ce sirdi za mu iya cewa sirdin raƙumi za mu iya cewa sirdin doki to larabci akwai bambanci tsakankanin sirdin raƙumi da sirdin doki ya jilisu alaihin rakibu wanda mai mahayi yake hawa saman shi wannan sirdi din idan na raƙumi ne idan aka yi cika shi da abduga wato saboda dai daga an game dokin na a ce kai lalle wannan yana da kwai rufin asiri alƙasiyu da ya ce kuma wa anil ƙasiyi bi fati da ƙafi wa kasri sinil muhmala al mushaddada da yi wa ƙaume ruwa wasali sama da yi wa sun wasali ƙasa sun wanda yake mara ɗa al mushaddada kuma wanda yake abin yi wa ƙarfi al ƙasiyi wa anil qasiyi ba wa anil qasiyi ba kenan wa anil qasiyi wa hiya thiyabun wato tufafi ne wanda tunsaju wanda ake saka shi min haririn wa kattanin da alharini da abawa ake saka shi mukhtalitaini suna abun garwayuwa wato da alharini da abawa ake saka shi wa inshadu dalla abinda ake nufi da inshadu dalla ku shine ta'rifuha wato sanar da ita idan ka samu abu kar ka ɓoye shi ka cinye da mulmula in a ganka a ce kai wani yana kwana biyu baka huta aiki ka ce i ka san abun ayi min indillahi ne inna ma huwa na sha'an hatu madalla qala tuwa min indillahi inna la yarzuqu man yasha'u ka ce min indillahi inna la yarzuqu man yasha'u bi ghairi sa eh ayi ta tambayar ka sai bayan ka cinye ka ce ai wata rana na huta zan je wajen aiki lal in kira ku wannan in ce ban na jin daɗin jikina to na huta zan je aiki tuntuɓi ina leƙa ƙasa na kawai sai na ga wata sakwace ina buɗewa jika ɗari takwas ce a ciki to shine ina gani ma da na koma gida na ce muku ban na jin daɗin jikina ce tun daga shi mulmular kayan ne nake kuma sai yanzu na ga sauran jika saba'in ce na ce to bari a fara fitowa Eh, sai bayan ya kashe kuɗin kenan to ba haka na ana sanar da ita ne وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك